العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا bakwai kai na namu shida ko shida ga watan rabiul awwal hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa idan dai ba a manta ba watakila saboda kullum ana ta dawowa ne wasu ba su nan ba su san abin da muka yi ba saboda kullewa da aka yi wato mun fara wannan yau ranar tafsir ne na ga wasu da tafsir din sun zo to amma zuwa insha Allah rana ta yau sannan mun ƙara ta wannan littafin insha Allah sai a zo da tafsir din da dama tafsir muke yi a yau amma dai wannan littafin mun fara shi ne a cikin lokacin da ake rubutu kuma muka ga cewa tunda mun yi nisa ciki bai kamata ba mu karasa shi ba sai mu dan karasa cikin waɗannan kwanakin da za su rage insha Allah muna ganin kafin rana ya ce in Allah da mun gama shi saboda haka rana ya ce insha Allah sai mutum ya zo da tafsir shi kamar yadda aka saba Allah ya taimake mu littafin da in ba manta ba yana magana ne akan shirin da mutum ya kamata ya makanshi kafin mutuwa ta same shi domin matsalolin da ake samu a yau mutum ko bai son abu ko kuma wanda yake son yana raye amma daga ranar da ya mutu sai a zama ba a ba shi muhimmanci watakila ga abin da yake so a ƙi ga wanda bai so kuma a kai kuma wannan abin zai iya zama matsala gare shi bayan ya riga ya mutu so da ka sai mutum ya yi wasiya yadda ake wasiya da abubuwan da ya kamata mutum ya sanar ma magadan shi kafin ya mutu tunda mutum yau zai mutu ya bar kuɗin shi a ce ma mutum ya bar kuɗi miliyan biliyan ma one billion mutum ya bari amma ana bin shi 80 miliyan a zo a ce magada su bari a cire kuɗin nan a biya masa bashin nan su ce ba su yarda ba a gaya masa a ce mamacin nan ba yanzu idan ba a biya mai bashin nan ba kowane irin aiki ya yi su ba za a bar shi shiga aljanna ba sai an rataye ran shi su ce duk ma abin da za a yi mai amai ƴaƴan da mutum ya haifa kaga wannan musiba ce babba wannan ranar da muka magana nan sai da wani wanda ya san kuɗi ya gaya mana tunda ni ban taɓa ganin su ba waɗannan kuɗin sai ya daga wabi ya ce wan biliyan din nan da za a tara su a cikin ɗaki a zo a cire 80 miliyan a cikin wan biliyan din nan in ba a gaban ka aka cire ba in ka zo ba ka gane sun rabu aka yi ce don mu gane kudin wan biliyan idan aka tara su a cikin wani babu aka aje ko sababbi ne duka aka tara su a wurin dan an zo an cire 80 miliyan in ba a gaban ka aka cire ba ba za ka gane cewa an cire 80 miliyan a cikin wan biliyan ba amma ƴaƴan nan suka ce ba za su yi ba yadda a ba kuma ga takardu ga evidence ga komi ana bin baban ku bashin kudin nan ku bari a cire a biya suka ce a ba za su yadda ba sannan baki da baki muka magana da wani ya ce shi ba ma haka ba 80 miliyan ne aka bazo mamacin ya mutu amma ya yi rubutu 80 miliyan ɗin da ke cikin account ina joint ventures muke da shi da ni da abokaina wani yana da kaza wani yana da kaza wani yana da kaza mun haɗa za mu yi business ne 80 miliyan amma kowa ga kasan shi ga kasan shi yanzu shi kuma ya mutu aka zo ka ɗauko takarda ga kasan shi ga kasan wannan ga ku bari a cire kasan waɗancan a basu da shi ya mutu ina ce ko a cikin conventional accounting da ake yi ai akwai dissolution of partners idan aka ce mutum ya riga ya mutu za a ce a yi dissolving business din nan kowa ya ɗauki kasan shi abin nan sai kuma ku ce ba za ku yarda ba a ce a cire kuɗin mutane ga kuɗin yana kana gani 80 million suka ce su sun gada kenan za su yadda wani cire ba duk ma abin da za a mai an dade lahira ce ba duniya ba yanzu ko a duniya mutum yana da kuɗi a kama mamacin mahaifinsa a gaban shi a ce za a ci masa mutunci in dai ɗan nan ɗane ya bari ko kuɗin nashi ne ya nemo su ba zai biya kuɗin nashi halin mahaifinsa ba amma mutum ya zo ya wasiya ya ce ga kuɗi ga komi an rubuta a bari a cire kuɗi magada su ce a kuma nan nan na gaya muku wata magana wadda ba ku ji ƙarshenta ba sai daga baya mutum da gidansa yana da gida fa na ba ku labarin nan ya zo ya ware ya ce malamin na zagayawa yana masa karatu ya je can yayi karatu ya je can yayi karatu abu ne fasa nan ne mun sani na san malamin ya je nan yayi karatu ya je nan yayi masa karatu ran nan mutumin nan dattijo ne sai ce ka gani ina ganin don da kake makaratun nan ba wanda ban girma ba ni ko yaya ne wurin su ko kaza to abin da za a yi ka gaya masu a taru a gidana ni zan yanki wani bangare na gidana a zo a yi masallaci wurin a karatu ya zama wurin mai karatu a nan a gyara shi da kyau suna na san su ma matasa ne suna da suna da wannan suna son su ji daɗi a sa AC a sa komai a wurin mu zo mu karatun mu in lokacin sallah yayi mai sallah sai kowa ya tafi gidan shi kaga kai ka ji sauki na zagaye zagaye da zaka rike aka ce an yadda aka gaya masu kace sun yadda aka zo aka taru ya yanki wuri a gidan shi ƴaƴan shi suka ji cewa zai yanki wuri suka gayyato har da mata da suke gidan aure aka gayyato suka zo suka ce sun ji an ce zai bata gida wallahi ba za su yadda ba ya yanki gida ai masa wani cut out a cikin gida ai wani wane ne subdivision kuke ta komi suka ce ba za su yadda ba shi ma ya ce ni da gidana ni da gidana suka ce wallahi su ba za su yadda ba ai bata wurin ne yanzu aka yi mai wannan yankan haka ai bata wuri sai ce to in ko ba su bashi ba wallahi zai je Abuja ya sai da waɗanda yake da su a Abuja mu ga siya suka ce a to sun hakura a ce kwanto suka yi da suka ce sun hakura ya je land aka zo aka yi magana yanzu sai da aka gama aiki a ce sun sace takardun shine abin da ku ji wannan yanzu ya zo ya gano sun kwace takardun shi kuma ya faɗi yanzu bai ma san abin da yake ba yana can Abuja sun kai shi asibiti sun aje bai san abin da yake ciki ba kuma ba yanzu ku auna wannan magana wanda ke gaya min yana cikin ɗaliban mu ne ya ce wallahi duk sadda ya samu sauki ya yi magana sai ya ce karatun ƙur'ani malam wani wata suka ce a bari dai in yi da sauki su ɗauko malamin su kai shi gan shi dai tun da dai ya ya nace yana ta kiran sunan malamin to in ya farfado za su zo su malamin daga nan su kai shi abuja saboda ya gan shi wanda fa muke wanda fake maganar nan yana nan zanne ban san idan nuna shi ne da ba haka ba sai in taba shi kuɗi da bakin shi ƙara mai ta muku yanzu ya ya ya ya ya bai san ma abin da yake ba sun saki takardun sai da aka je lan an gama aiki ana son ya kawo takardu a je a yi a yi abin da aka ce sun saki takardun dama ba mun yi maganar cewa in ba su yarda ba ana iya a yi a gama bayan ya mutu turuta to yanzu an yi amma kun ga ya gano a cikin takardun ma har da na gidan da na can ma duk ba sa hannun shi yanzu shi hoto ne sun je sun lallaba sun kwashe takardun sun doye ana jira ya mutu ko su rabon gado to kaga da yawa yau muna akwai cases din da mutum da property din shi amma ƴaƴan da maman sun haɗa baki sun sace takardun yana so ya saida ya biya bukatun shi sun sace takardun akwai wanda na sani a nan garin shi dan ne ke ke da alaka da gidan shi bai so a sayar sai in an je an ba agent an je magana sai ya je ya ce masa baya so a sayar da kisa akai tai akai tai ran nan baban ya fashe da kuka ya kira diyar shi mace yake ce masa yace ka yace ina cikin wani hali tace yace amma kai ta asibiti tukunna domin jinin shi ya hau aka dauka kai shi garkuwa tace baba me ke damun ka ya ce ba na son faɗin abubuwan da ke damuna saboda kada ya haɗa tsakanin menene ya ce yayan ya ce yayan ku na farko ina da injin block ya zo ya ɗauke injin block ɗin nan ya je yana tayin block yana tayin block yana tayin block wanda inda haya na bada ba san nawa zan samu ba amma sai in aika mashi da ban ɗan dubu goma ma kawai sai ce za a duba ni da inji na kuma da block da kunan ina ha yanzu nan kafin in kira ki a kai ni asibitin nan shi na fara cewa a kai ni asibiti yau kwana kaza kenan ina da kai ni asibiti sai ta ce min yana zuwa yace sannan babban abin da ke damuna yanzu ba na samun kuɗi amma ina da property ina so in sayar da na je na ce a sayar wasu ma ya kasa takardun ya rige a hannun shi na je a je a sayar kawai sai ya je ya haɗa baki da agent din sai ku rubuta shi kawai ɗauko wani kuɗi ya ba su kawai sai ku kale shi tsufa ne ko haka zai ta yawo yana sai da property nan a banza sadda ka samu abinka wani fa yana zuwa ne ƴaƴan shi tarar da shi da kayan shi ya riga ya samu ba wai tare da su ma ba sadda ma ka samu ba sana amma wani su ce wai zaka watsar da su a banza ka biya bukatar ka hana Allah wannan tunanin menene shi ba gadon ba tunanin a gada bane kai da kayanka wa ƴaƴanka ne za su zo su ce ma kada kai in ka tashi sai da gida su ce ma kada kai in kaga kana da bukata aure su ce kada kai su koma matarka ta zo ta mutu ta baka kai kadai akwai wanda yanzu yana nan aka nuna min shiran nan a nan yake nan ban san ta faɗin wani kada ku gano ya koma kawai yana tafiya na wani haka kuma matar shi sai guda ɗaya yake da ita sun saba sun saba ran nan kasam matan nan kawai sai aka zo lafiya ya kace kawai an tashi ta mutu ta mutu nan tunda ta mutu nan da yayi wani ƙara har yanzu yana nan kawai ya burkuce kawai yana yana tafiya yana haka saboda yana ganin fatinan shi ya rusa fatinan shi kusan duk wanda za a mai magana sai kawai sai na shi kawai sai za su iya mai yadda wancan za ta yi ba wannan na gaya muku zuwa ya kai zai zai aure shi to amma shi ya dan san kansa ya fa da ya zo ya ce zai aure sai kawai 'ya'yan suka ce ina suka kira shi suka ce suna kiran mutum aka kira general ne ga kuma sunan shi oho suka kira mitin aka ce ana gayyatar shi mitin a gidan shi ya ga manyan ƴaƴan shi sun zo ga maman su zauna akan kujera shi kuma ya zo shi ma ya zauna ya ce to wane ne ciyaman na mitin aka ce kai ne baba ya ce a ni ba ni ne ce ku taba ganin ciyaman za a yi mitin bai ma san za a yi ba a ni fa gayyato ne a kai ai da ni ne jaman ni ne zan gayyace ku in akwai mutum a gida ku zo a mutum amma yanzu kai ne babba kai ne jaman saboda haka take jaman amma me ajandar mutum aka ce ai ajandar guda ɗaya ce tilo ce to a karanto ta mutum babban ko ce to baba mun ji an ce ne za ka yi aure at this age me kake da shi na bukata aure yanzu da zaka yi aure a this age me mama ba ta yi ma da bayani ne da zaka zo ka ce kana so kai aure yanzu yanzu kai ne za ka gama tsaye an wanda maman su wace ma ko ko take ma menene mama ba ta ma da ka kawo magana aure yanzu ka ce za ka yi saboda haka shi yasa muka kira ka mu gaya ma wannan magana aure a batta ba za ta yi ba sai ce ta kai lalle yau mutum din nan babba ne sai ta ce sai riga ce ta gale yace to Mr. Chairman ubanka ke ma kuma tun da ke ce shugaban ku ke da shi dukan ku yana da maman da maman da ciyaman ya kundu ma wanda zaki ya ce to bari ga maka wani abu har yanzu ba kai lokacin da nake da bukatar wani abu a wurin wani daga cikin ku ba kuma ni ga abin da Allah ya dora min nayi muku kun tashi a gaba na na sa kuma karanta na yi muku kaza kuma kowa na aiki ma yanzu kowa da bukatar shi kuma da gidan shi nan gidana ne so idan kuka matsa kuka ce ba zan yi ba yanzu sai in yi wani gidan in koma ta in aure na yanzu zauna can dama kowa nan da gidan shi in ki zuwa nan gidan kuma kan sojoji nike mallakar in sa sojoji a bada sojoji duk wanda ya zo ban gida ya sa sojoji su wace dan banzan kashi kuma ban da bukatar wani abu kuma ma cikin ku har yanzu ba wanda ya kai da samun kuɗi balle har in bukaci wani abu wurin wani ku ne ke da bukatar wuri na hayan saboda haka ku yi rayuwar ku in yi ta a wa'in ku yi ku in kuna ku a zauna lafiya in ko ba ku so kaga wannan da bai da kanji ya ka gani da su suke ciyar da shi sai su daina da su suke kawo kaya su ce bari a gani ku bari mu tsantsana masa mai maganin shi to waɗannan su ne abubuwan da ke damun mai yanzu mutum yana so ma ya yi abin da zai gina lafiyarsa sai magada su taso su ce zai fata dukiya yana so ya gina wani abu na addini matasa iya matar shi da ita su mata kusan da yawan su aglabiya su sun riga yanzu suna da yakinin cewa mu mazan su mu za mu riga mutuwa saboda haka bari su yi kokari su hana jisuwa wani abin da za su wawara wata ma har gaya mata za a yi kin dai ga shekaru shi kin ganki ki kokari ki wawuri na wawura kafin lokacin kuma ba su san haka ba haka abu ya bayyake ba wurin Allah ko da abin da Allah ya kaddara masa kuma ita duniyar nan ba komai ba ce shi ne abin da ake nuna mana a nan more ma duniya gaba ɗayanta shi ne ka samu ka yi abin da za ka ci moriyarsa a lahira domin ita dai duniyar nan gaba ɗaya idan ka dunkule ta ba ta da bambanci da inuwa wadda za ka zauna a ciki in zafin rana ya yi inuwan ko dai kai ka batta ko ita ta tafi ta bakka kuma duk wanda ya girman nan ya za haka in dai inuwa ce ka zauna ciki komin jin daɗin da kake a ciki ɗaya biyu za a yi ko kai tanadi in an jima in ka za ta tafi ka san yadda za ka bi ta ko kuma kana nan za ka ga ta tafi ta bakka kuma haka take wannan tunanin jiya muka yi magana nan alibin abu talib ko bai musulunta ba amma ya san haka ya tara manya-manyan jigajigan makka a ka'aba ya gaya masa ya ce ga annabi ga muhammadu nan bin abdullahi zai auri khadija duk da yana da karancin abin hannunsa amma ku sani wannan duniyan ba komi ba ce face kamar inuwa ce wadda za ta zo ta tafi amma halaye shine babban abu bawan Allah nan ɗana ɗan ɗan uwana duk makka ba wanda ya kai shi gaskiya duk makka ba wanda ya kai shi amana ba wanda ya kai shi kaza ba wanda ya kai shi kunya ba wanda ya kai shi makarimul akhlaq in akwai mai irin shi a gidan shi ya magana ba wanda ya magana kuma kafirai ne a lokacin ba sa son ba sa son wannan abu amma ba su musa ba saboda haka in kirki za ka yi a duniya an yi waɗanda suka fi mu kirki in ma tsiya mutum zai yi a duniya an yi waɗanda suka fi mu tsiya sun da an yi fir'auna an yi ƙaruna in kuɗi ne an yi hamana in shugabanci ne an yi kasunan an yi lamaru an yi su dukansu amma kullum masu na nan karkashin ƙasan nan ta gama da shi sau da more ma duniya shine cin ribar duniya mutum ya yi abin da zai ci moriyarta a lahira sau da shi ne abin nan ba shi ta duniya wanda kaga yana tari a ciki shine mas shi ya daru man la dara lahu ita duniya ita ce gidan wanda bai da gida fiha yajma'u man la aqala lahu a ciki ne wanda bai da hankali ke tara kayan shi ta tari yanan ranan da zai tafi kuma ya tafi ba komai saboda haka nan shine yake ga ma dai abun nan dinsa wa arju yace idan na cika na koma littafi an tasra'u bi ila alkhair ku yi gaugawa zuwa ga alkhairi da ni idan na na cika alladhi a'addahu Allah lil muttaqin wanda Allah ya tanaje shi ga masu jin tsoron sa idan mutum yayi sa'a radda ya mutu Allah tabaraka wata'ala ya taimake shi yayi sa'a ran nan ko da za a yi mai tayin ya dawo duniya ya zama sarkin duniya wallahi ba zai yadda ba saboda zai gane wancan wurin a ce sun tuni ganewa ce ba mai ba wancan gidan nan ne gida daru amen shine gidan aminci gidan farin ciki yanzu nan ran nan muka yi maganan cewa na ta gaya mana nan kuma Sheikh Abubakar Aljazairi Allah da ikon sa shi wancan littafin yace aljannatu darul abrar wa tariqul muwassal ilayha yace talakan aljanna idan ya shiga aljanna yana da masu aiki kawai masu yi masa hidima karanci dubu goma turan nan muka karatu da mata nan ya ce ba ma dubu goma mai wane dubu tamanin ne ya ce ba dubu goma wane dubu tamanin kai talakan talaka ba na aljanna yana da masu masa hidima wajen mutum dubu tamanin waɗanda suke mutum hidima a cikin gida yanzu nan ina za ka aje ma'aikata dubu ma'aikata dubu tamanin sun kusa kai ma'aikata federal government duka ma'aikatan su dubu nawa a jiha akwai ma'aikata dubu tamanin to ka ji fa girman girman aljannan da zaka suranta masu aikin ka kawai dubu tamanin wanda za su rike ma hidima kuma in ka tashi ba zuwa suke akan lokaci lokaci su ta tahowa ba ɗaya bayan ɗaya idan ka tashi kawai ka ce subhanaka allahumma sai ka gansu gaba ɗaya sun bayyana kowa yana rike da abinci yana rike da abin sha in ka ga dama sai ka ci duka ashe da wannan za gane jin daɗi na kan yanzu tire kowane yana da tire guda biyu aka ce a hannun shi kuma ba cikin cup guda biyu tire din nan nashi kowace kofi abin da ke cikin ta ya bambanta da abin da ke cikin wannan babu kofi mai abu guda biyu iri daya yanzu ya kai kashen mutane kofuna faranti dubu tamanin ka sha abin da kake so ciki in ya ishe ka ba sai ka sha wahala ka ce a koma a koma a huta daga ka ce alhamdulillah sai su bace maimaita ka dawo gare ni za su dawo ba za su ce sai an jima ba da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum menene salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin shikenan an gama duk sadda kace subhanaka allahumma nan za su bayyana da duk abin da kake so ba maganan an kare ba maganan ya kare ba maganan bai nuna ba ba maganan bai kaza ba ba maganan kaya kau in zaka sa su wannan an hore ma ba ruwanka da tela ba ruwanka da yanko yaji ba ruwanka da kaza itaciya ce aka yi shajara ce aka sa ita ta nan ake samun kaya duk wanda kake so in kaje ka balle kamar akwatin ka ne da ka balle ka bude zaka ga kaya kala kala a ciki ka zabo wanda zaka sa ciki ka sa kuma in ka cire ya tafi kenan har abada ba a wanki da guga a aljanna ka go ka wanki ka sa ka cire sannan a wanki a goge a maido ma da su abadan ba ka yin haka ba ba wanda zai zo ya gwada ka balle a rike ba yaji kana so ka sa baka samu ba babu balle a dinkin ma ga yadin kana so an yi dinkin an yi kuskure babu kai ne za ka zo duk kayan da ka sa a ranka su kake so in ka buɗe wannan kwamfan su za ka samu a ciki ka ɗauka ka sa kuma ba irin nan duniya ba ma kayan tun da can alhari ne za a rika sawa jijjat bil zinariya ko gata nan ka sa har a hannu ka sa a kafa ko ina nan ne aka hana mu amfani da zinariya in an je can za a yi jiya nan nake gaya muku na ga yara sun nuna wani agogo na gold diamond an yi billion million non 6.6 million dollars ake sai da shi gashi na ana ta talle shi ana nuna wa mutane su saya muka yi magana aljanna kwanaki muka ce gidan da za a yi ma mutum kowane ɗan aljanna yana da karanci gidaje guda biyu estate waɗannan da zinariya aka yi su gaba ɗaya da bulo ɗin da komi har da ruwan da aka yi shafe su tanti aka yi musu da ruwan zinariya aka yi musu plasta aka yi musu tanti kuma duk kayan da ke cikin zinariya ce sannan can kuma da azurfa aka yi duk abin da ke ciki shi kuma azurfa ne ko ina bangare kana da shi da gidaje biyu wali man kafa maqama rabbih jannatan aljanna biyu aka dauki muka ce yanzu a kwatanta bulo daya na inci tara idan zinariya ta kai bulo daya na inci tara za ta kai nawa masu zinariya suka je kasuwa suka gado mana saboda mu rika fadin abin alayaki ne suka ce inci tara zinariya in ta kai inci tara na girman bulo inci tara to sun gwada ta sun ga za ta yi 1.8 billion naira 1.8 billion a ce masu wannan blon nan da shi aka yi katanga kuma gidan da in an ma katanga shi in kana so daga nan inda kake ka je karshen katanga inda aka deban ma naka kafin a je katangan wani sai ka hau abun hawa irin wanda in yayi tsalle karshen gidan shi yake kallo sai yayi tafiya shekara dubu biyu sannan ya kai karshen gidan inda katangar ta tsaya ya kuke ganin wannan gidan to sannan kai ka gane wannan kana so ka nemai kuma sannan waɗanda ka haihu su ce ma a ya ka gani mutum ya gane wannan kuma ka mutu ka je za a sa ka kabari ka ga za ka samu wannan wurin ya za ka dawo nan ni zai burge ka nan da za ka ce ka dawo abadan ba zai yi ba in ka ga mutum ya mutu za a kai shi makabarta yana marmarin duniya har yana ina za a kai ni bai kirki ba ne bai sa'a ba abun kuka ne shine abin da malami yake cewa in na mutu ku gaugawa kai ne makabarta saboda can ina faran yafi man nan kada a jira a rika cewa wai ana jiran wani ya zo daga ina daga ina in dai ba wanda muka magana bane je wanda ana jira ya zo ya biya masa baki dan kada a rufe shi da baki saboda muddin aka saka aka yi ba sallah aka saka a kabari ana bin ka bashi ka shiga uku wallahi ka shiga uku kafin a biya bashin nan ka ci wahalar da ba ta da iyaka kowane ne wannan tunda mai jihadi an kashe shi wurin jihadi na kusa da shi sun zo sun tambayi manzon Allah ina dan uwan mu annabi yace yana aljanna suka ce muna murna in ba ka wada nayi ta kuka har ban san iyaka kukan ba bayan ta tashi ta tafi yace dawo Jibril ya zo yanzu ya gaya man ya ce sai dai in ana bin shi bashi da ana bin shi bashi to zan ce na kan rataye sai an biya bashi haka muke ayi bashin nan ba ina maimaita mana maganar nan muke ayi bashin nan san yanda za a yi zama ba abin ka bashi in ko ana bin ka ka tabbatar ba ka jin tsoro to rubuta cikin littafin wasiyarka kana mutuwa waɗanda ke kusa da kai su zo su ɗauko littafin nan su fara cewa nan ba ta farko bayan za a yi ma likafari an cire ma turare su bi ne kayan tafiyar ka dama yanzu an koma daga likafani sai turare ko me mutum ya mallaka wannan abun biyu sai zai tafi da su kabari aka harunun rashid ya tabbatar sai sa ranar yayi kuka yayi kuka ya kalli cewa yanzu gidan mulkin nan da nake ciki duk wannan sarautar in na tashi fita abu biyu zan dauka daga lufafa sai sai turare ya fashe da kuka yace a kai shi makabarta ya gani aka kai shi makabarta ya ga kabari yace bari ma ya gwada ya zaɓi wani ya shiga ya gwada ya ce to yanzu daga can in kwana ya kare sai nan ya fashe da kuka yace ya man la yazulu mulku irham man qad zala mulku ya wanda mulkin sa bai karewa ka dukan wanda mulkin sa ya riga ya kare ke ta kuka bai ta sati biyu ba kuma ya mutu ya tafi can din abun nan su ne guda biyu lufafa turare shine ka san mutum dan zai tafi saboda haka yace a kai shi saboda haka a kai ni wa arju an akuna minhum insha Allah ina fatan in zama daga cikin mutanen kirkin nan in Allah ya so lima ruwiya saboda abin da aka ruwaito an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda fala kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul manzon Allah ya kasance yana cewa idza wudi'atil janazatu ay fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim idan aka ajiye gawa sai mutane suka dauke su akan suka dauki gawar akan kafadin su annabi ya ce fa in kanat saliha ay qalat idan ta kirki ce sai ta rika cewa qaddimuni qaddimuni qaddimuni qaddimuni ku sauri ku kai ni ku sauri ku kai ni ku sauri ku kai ni saboda ta sa akwai alkhairi tare da ita yace wa in kanat ghayra saliha idan ba ta kirki bace aka dauke ta qalat li ahliha sai ta rika ce ma waɗanda suka dauke ta ya wailaha kai tanta na bani aina tazhabuna biha ina za ku da ita ina za adani tana ihu yace yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan kowa na jin sautin ta sai dan adam ne bai da aljinu wani wani za ka illa sakalani sai aljinu da mutane su kadai ne ba sa jin sautin gawan nan mai ihu yace walau sami ahal insan inda dan adam ya ji gawan nan ya ji sautin da take yi sanda za ka yi ta kabarin nan tana ihu la sa'iqa da ya sune da zai su ne duk wanda aka daugawa ba ta kirki ba a wurin tana wannan ihun da an sauƙaƙe mana muji ya ce da musu da su ne wani wurin ana ɗaukar gawan ne ana abun nan ya ce kun ga ba dan ina tsoron wani abu ba da na roki Allah ya rika bari ku rika jin abin da ake ji in an daugawa za a kai ta kabari da in an kai ta kabarin ana mata tambaya da na roki Allah ya ya sa ku rika ji yace amma ina tsoron in nayi haka kuka na roƙa muku Allah kuka rika ji za ku daina kai yan ku makabarta ma kwata kwata in kun dauka ba za ku iya ba mutuwa kuma za ku rika yi ko kuma in kun je kabari ku yadda ita ku ruga ba za ku ma ba ma wanda zai mutu dan akai ki makabarta saboda mutane za su tsoron bala'i in an je shi wannan na kirki ne in ya fara ihu yadda shi ko an je can suka ji an sa shi kabari ya fara kururuwa daina zuwa makabarta kwata kwata kuma auna ka gani ai wanda ke kawai ya sani ya riga tumaki a cikin makabarta sun tashi sun runtuma da gudu wani lokaci daga cikin makabartar har ibn qayyim dan ya tabbatar ma masu jayayya da cewa babu azabar kabari yace masu azabar kabari ko ba da nafsi ba za mu tabbatar muku da azabar kabari yana da cikin iktida yace in kun ce ba azabar kabari ku gwada yace masu akwai raƙuma waɗanda wani lokaci sai su daɗe cikin su ya lalace su daɗe ba sa bayan gida ai ta ba su magunguna ba ko ko wannan dabba tana nakuda sai kwana uku kwana hudu ba ta haihu ba yace ku tattara su ku kai makabarta ku daure suka kai su makabarta suka daure malam sai suka ga duk sun haihu masu dauran dan cikin nan duk sun saki sun zuke da zawo yace to shi ke nuna maku akwai azabar kabari wahala sun ji ana wahalar da wani ne suka ji tsoro yasa masu haihuwa suka haihu masu abin nan suka suka suka suka cikin su zuge kuma ai an gaya mana tsoron kiyama tsoron mutuwa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un shay'un 'azim يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد mutane za su zo mai ciki ta yadda ta haifi abin da take yake cikin ta ko bata ta shayarwa ba mai shayarwa ta wurgar da dan nan biye da take son shi ga mutane kamar sun bugu da giya ko ba buguwa suka yi ba tsoro ne kawai suka ji na azaba ba ka can ba wasa ba in ka ji wasa ba je can ba ثم صلوا علي صلاة الجنازة sannan sai ku fito da ni ku yi man sallar janaza fi ayi baitin min buyutillah a kowane wuri masallaci an fi son aje wurin da ake sallah a yi mutum sallar janaza wuri fa inna laha min Allah al-ajr al-azim in wannan akwai lada mai girma lima ruya an sauban radiyallahu anhu saboda abin da aka ruwaito daga sauban Allah ya kara masa yarda annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce man salla ala janazatin falahu qiratu wanda duk ya gawa sallah to yana da wani yanki na lada shine qirat wa man shahida dafnaha falahu qiratan wanda har ya raka gawa zuwa makabarta yana da yankin lada guda biyu babba قال فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيرات شاك تنبي من زم الله ومنين قيرات النم قال مثل أهد سيتي ينكي بين لا دا za a ba mutum kaman girman dutsen Uhud wanda ya je maka ya ga girman dutsen Uhud saboda dutsen Uhud a ƙasa in an yi tsawon shi a ƙasa wajen mil takwas ko bakwai zuwa takwas mil zuwa mil zuwa mil bakwai zuwa takwas idan an yi sama kuma mil ɗaya bisan shi ya kai mil ɗaya sama a kasa ya kai tsawon mil bakwai zuwa takwas a ce ma yankin lada guda da irin wannan in ka je kawai ka ziyarci ka halarci jana'iza ko ka je makabarta to kuma ladan ka kalle ta da girman ta haka in an yi aikin kuma ka kalli girman kuma in an ce ma mutum ya shiga wuta masifar da zai fuskanta tunda wannan dutsen shi aka kalla wajen samun lada in kayi za a baka kirafi aka faɗi ma mata cewa in sun yi wani laifi za a yanke masu kirati na lada wanda ya aje kare a gidan shi aka ce za a yanke mai kirati na lada har kwana arba'in a ta yanke kirati to ina ka aje kiratin har guda arba'in har da zai wannan to sai ka kalli dan wuta shi kuma da aka ce in ya shiga wuta shi kuma haƙorin shi haƙorin dan wuta guda ɗaya kowanne ɗaya kamar girman dutsen gudu dutsen uhudu ko talatin da biyu a cikin bakin mutum ya girman kan ya girman jikin haka dan wuta za mai da shi girman shi dutsen uhudu talatin da biyu a cikin kan ya kan kaga wannan yasa dole mu ji tunani mu rika jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala duk inda mutum yake ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya tarar da ya tuno da ranan da za a dauke a cikin kasan nan haka ba shi da kowa ran nan sai aikinsa haka muka faɗi shekaran jiya ne ko mutum idan ya mutu muta abu uku ke raka shi makabarta iyalansa dukiyarsa sai kuma aikinsa guda biyu su dawo su baro shi daga shi sai aikinsa wannan shi yasa shi yace to bari shi ya koma babban abokinsa shine aiki ne kirki dukiyarka ta dawo ɗan uwanka sun dawo an baro ka daga kai sai aikinka وأرجو أن تكثروا من سواد المصلين إن أفات اللوكة إن ذا من صلى أيوي وإن ذا في من صلى وأن لا يقل عددكم عن أربعين رجلا إن أفات كد عدد ما في من صلى فكافك ومتم أربعين لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما saboda abin da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa ma min rajulin muslimin babu wani mutum musulmi ya mutu wanda zai cika ya mutu fa ya mutu fa yaqumu alaihi ala janazatihi 40 rajulan a samu mutane arba'in su tsaya a kan gawarsa amma fa arba'in din nan la yushrikuna billahi shay'an wanda ba su hada Allah da kowa to kaga matsalar kenan mu yau wai mutane suna son in an yi ai ta sanar da mutuwa ai ta sanar da mutuwa kuma a yau kwashe kwashe wani shi kadai saboda shi duk abin da za a roƙa wurin nan ran nan ba za a samu ba shi kadai saboda ya fusatar da Allah saboda haka yawan da kyau amma sharadi da ka samu miliyan kuma cikinsu akwai masu shirka gara ka samu mutum hudu ɗaya bisa arba'in din nan da aka faɗi wanda ba sa shirka su kai kamar gabata ko kowa bai sani ba sun fi ma wannan sani sun bin yawan mutanen nan kamar Allah ya sa mutum ya samu arba'in daga ciki waɗanda ba su shirka Allah zai ba su ceton mutum duk abin da suka roƙa Allah zai yarda to amma ba ta abin ake yi illa shafa'ahum shafa'ahum Allah fi fa sai Allah ya zo ya ba da ceton shafe domin za a zo har cikin addu'a ayi liman yana cewa Allahumma inna ji'naka shifa'an lahu fa shafi'na fi ya Allah mun zo ma ne amma ku kalli fa sharadin da ake faɗi Allahumma inna abdaka kana ko yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluhu saboda haka Allahumma inna ji'naka shufa'a'an lahu fashabbihna fi Allahumma in kana musinan fadhil fi hasanati wa in kana musian fatajawaz an haka duk za a yi ta mai ta wannan kalmomin ka ji fa wa in in in in in shartiyya shartiyya ce ya Allah in ya kasance kaza to yi mana in ya kasance kaza ba mu in ya kasance kaza in bai kasance ba aiwa to haka in dai ba su shirka waɗannan suka zo an samu wannan malamu sannan kuma ku sani anna kullu man yufariqu hadhihi alhaya anna kullu ay anna kullu man yufariqu hadhihi alhaya duk wanda zai rabu da wannan rayuwa imma an yakuna qad istaraha min ana'id dunya wa ibtila'atiha wannan sune kashi biyu ka Allah ka taimake mu Allah ka ba mu basirar da za mu gane wannan mu tashi mai aiki tukuru maimakon mu zauna mu ta gardaba abinda ba ruwan mu ba a san ma muna yi ba mu yi abin da zai amfane mu mun maimaita miraran wa tikraran ga ayyukan da mu kyala abin da ba ruwan mu rikicin da ake ta yanzu ko da a kasan nan ne in kai ba ka daga cikin masu sawa a yi ko masu sawa a bari ko masu ba da shawara a yi ko masu ba da shawara a yi ina ganin duk rikicin nan da ake mutum ya kyale rikicin nan ya koma shi ya durfafa wajen Allah ya fi masa nan muka yi magana muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana yake cewa ya tambayi mutane yace yanzu kuna ganin inda za a tara duk kudin duniyar nan a tara su a wuri ɗaya za su tabo sama sabbata suka ce ina ya rasulullah ba za su tabo ba ya ce to shi ya san wasu kalmomi wanda idan mutum ya faɗe su su kalmomin nan farkon su na nan ƙasa ƙarshen su na sama ka ce subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billah idan ka faɗi waɗannan kalmomin farkon su na nan ƙarshen su na sama amma mutum bai nemi ya faɗi wannan bai samu wani wurin ya ce idan ka ce subhanallah ko kana sauri an yi sallah ka ce subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar kai goma kowace sallah kai goma ɗari da hamsin ce ne an haɗa goma goma wal hasanatu bi ashri amsalha da dare ka zo kwanciya ka ce subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar kai 34 ka cike 100 kenan yace kai a bakinka in an hada ma kai 250 a wurin Allah 2500 ce yace yanzu dayan ku zai ta yin zunubi a rana har ya kai 2500 yana zunubi to amma malam mutum sai ya tashi ko tasbihin nan guda ɗaya bai ba amma yana ta shiga a wanda ba ruwan ya kawo ka'ida min husni islamil mar'i yana daga cikin kyawun musuluncin mutum sarkuhu ma la ya'ni shi ba abin da bai shafe shi ba abinda ba ruwanka ba ka iyawa ba komi ba kai ka gardama har mutane su rika faɗa ka abinda bai shafe su ba kuma dama rigiji haka yake dama sai kan ya je ya kullo nan ya kullo nan shi ya san akwai kalmomin da in mun yi za mu tsira wurin Allah sai ya hana mu ya ɗauko wani rikici ya wurga a ta gardama a kan wannan rikicin a ta hayaniya da an gama wannan ma ya ɗauko wani da an gama wannan ma ya ɗauko wani in ba ya sa ba mutum ya mutu cikin rikicin shi bai komi ba baka da igiya baka da rakumi baka da dabba saboda haka duk mutum ya bar duniyar nan abu biyu ne zai faru imma an ya kuna kadis saraha min ana duniya ko dai mutum ya zama ya huta da wahalhalun duniya wabtila atiha da jarabobin da ke ciki wa imma an ya kuna kadis saraha minhu albilad wal ibad fi fasadi wa jabaruti wa zulmi wa tughyani wa inadi Allah ka tare mu in an zo fatar da ake yi idan mutum ya mutu a rika cewa Allah ya sa shi ya huta ba a rika cewa Allah ya sa an huta da shi ba magana ta fito fatar da ake yi in ka mutu Allah ya sa ka huta ba Allah ya sa an huta ba idan mutum ya zama ya yi aikin alkhairi sai ya mutu to wannan ya huta da wahalar duniya ya huta da jarabawarta amma wanda bai alkhairi ba shi ko duniyan ta huta bayan Allah sun huta saboda bannarsa saboda girman kansa da yake yi na kama kariya wa zulmihi da cutan mutane da yake yi wa tsuguyanihi da ketare iyaka da yake ma mutane wa inadihi da taurin kai a gaya masa gaskiya baya ji wa huwa rasul al ga manzon Allah nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake ar-rasul baligh ko a eh al-baligh sallallahu alaihi wa sallam yuwajjihu lana fi kalamihi yana mana bayani a cikin maganganunsa al-mujaz takaitattu annabi a utiya jawami'ul kalim dunkulallun kalmomi zai yi amma masu amfani masu fa'ida fil hadith alladhi rawiya an abi qatada bin ridil hadisin da aka ruwaito daga abi qatada ridil radiyallahu anhu annahu kana yuhaddisu shike bada labari yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam murra alaihi bi janaza wata rana annabi yana zaune sai aka wuce da wata gawa an dauka za kai ta makabarta fa qala sai annabi yace ayan biyu yace mustarihun wa mustarahun mustarihun wa mustarahun haka annabi yace kaga kalma ta biyu ko mustarihun wa mustarahun ko dai ya huta ko an huta da shi sai sabai suka ji mauce suka ce ya rasulullah ni kake nufi da wannan magana wa mustarahun minhu ko an huta da shi qalu ya rasulullah sai sabai suka ce ya manzon Allah manil mustarih wa mal mustarahu minhu wane ne wanda ake cewa ya huta wane ne wanda aka huta daga gare shi fa qala al abdul mu'min yace kun ga bawa mu'mini ko baiwa mu'mina yastarihu min nasab dunya idan ya mutu to ya huta da wahalhalin duniya wahala ta kaje tun radda mutum ya bar wannan gidan yayi sa'a tun daga sallah ta tashi kabari kai wani tun kafin ya gama cikawa ma zai gane cewa ya huta da masifan duniya zai ga abin jin daɗin da da za a ce a kyale shi lokacin zai kai na a tafi da ni kawai ta bi ma saboda haka wannan da ya mutu wanda ya mutu ya huta da wahalhalun duniya wal abdul fajir wata rana na je wajen abun nan wata jana'iza sai na ce to ka san abu wani lokaci mutum in ba ka gane in ba karatu ya ba sai ku ta gardama da na ce Allah ita mamaciyar nan ta daɗe ta kaujin shekara nawa tana da diya ba ta ba gane komi tun tana gane ƴaƴanta ma ta daina gane kowa tsoratar da su sai ta ce Allah ta iyakar wahalar ta kenan sai kawai wani ya ce wannan maganar da kai kuskure ne na ce to ya ce ai ba maganar wai ta bayan tun da wanda ya yi diya wanda ya yi kaza wanda ya yi kaza ya yi ta maganganu tun ma ina jin abin da yake ta har na daina sauraron shi ne na kyale ce ta maganganun shi na ce to Allah ya ba mu dacewa kawai na ban magana me yasa za a ce Allah ya sa ya kawo wahalar da ke nan da huta da abin nan to da ba ko ai gane abin da ake magana ba ita maganganu to su ko mutane da ma lokaci sun ga abin nan shi wanda maman shi ta rasu ni aboki ne a wurina shi kuma oga ne a wurin su to shi neman zama shi aboki na ne ko kan da gidan shi idan ga ya zo gida na je gidan shi ku je mu ta wuta da da sadda ma muke kusa kusa tare muke cin abinci ko menene tare muke yi aboki na ne amma ni ina ce ce a sab saboda shi yana ganin yanzu kuje wani abu yake nema shi wurin dan haka an yi mummunan magana ga maman alhaji kaje ta kaddama shi kenan abin magana kawai wannan magana kuskure ce ba a cewa Allah ya sa mamaci ya ai sai da tai biya ai ta riga ma ta huta din shi so babu garanti wurin Allah har yanzu za ka gani a media na lura da wasu kawai sai su sai su rika yin maganganu kuskure ne ita addu'a tana da ladabi tana da adabu da za a iya yi in za a yi magana tsakanin bawa kai bawa daga ƙasa ne zuwa sama ko da kake cewa ya Allah yi mana sai aka ce ko ka ce yi mana nan a ka'ida ta addu'a ba umarni kake ba da abaro ko kake ina fata an gane in kai ne ka ce ma wani if al kaza umarta shi kake yi da daga sama zuwa ƙasa ne amma kai da yake daga ƙasa kake zuwa sama duk sanda kace ya Allah la tabdahna kada ka wulakanta ba umarni kake ba shi ba roƙon shi kake kada yi mana Allahumma ghfir lana ba umarni kake ba shi ba roƙo kake yi duk da sigar inda abun nan ne sai a ce umarta kai to ba umarta shi kake ba roƙon shi kake to wani sai ya sanyo hoton wani sai ya sa sai ya ce Allah ya ƙara ma rahama Allah ya dawwama da ya dawwama ma da rahamar da kake ciki wai ga ma yana ciki wai ga ma ya samu babu tabbas annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna mun sha maganar nan wata rana iyalinsa Aisha radiyallahu anha ta ga wani dan yaro ya rasu annabi yayi masa sallah ko babba ne annabi yayi masa sallah in dai ba munafiki bane ana sa ran ya sha amma yaron nan annabi ya gama masa sallah sai Aisha ta leko ta kofta dakin ta sai ta ce oh wannan yaro ai sarki na ma da ni ce kai wannan yaro kata domin yaro tsuntsuye zuciya ta kamar ta tsuntsu ba wanda bai yi ma kowa komi ba bai yi komi ba bai yi abin nan ba annabi ya ce ya Aisha maganar lahira ba haka take ba yace kun ganni nan kuna gani na ni ne Allah ya aiko yace wallahi ni kaina ina tsoron da zamu haɗu da Allah Usman bin Maz'un ya mutu ga darada shine na farko wanda ya mutu a Madina ga kirki ana cewa ma haddan uwan manzon Allah ne na shan mama annabi yana da alaka da shi sosai annabi har yana shiga cikin gidan shi har ya magana da iyali da aka zo ma ana ganin yana cikin abin nan tahdir yana alamar mutuwa sai da aka zo ka kira annabi annabi ya je bude shi a cikin allullube shi bai riga ya cika ba annabi ya kalle yayi kuka yayi kuka yayi kuka ya roƙa masa Allah ya sauƙaƙa masa mutuwar nan Allah ya gafarta masa aka zo ya cika bayan ya tsaya masa annabi ya ƙara yin addu'a da nan aka fara rubuto yadda annabi yake ma mamaci na kusa addu'a in ya mutu amma bayan nan wata ƴar uwa mace da ta zo ta ne masa ta'aziyya tana cewa ya rasulullah ya muka ji da hakuri sallai usman ai gaskiya an yi babban rashi amma dai muna kyautata zaton usman ya sha saboda bawan Allah ne ya je yaki kaza ya je badar ya yi kaza ya yi kaza ga alakar ka da shi da ita alakar ku da shi ya rasulullah mu ne ma ta'aziyya yace to haka dai nake tsammani haka dai nake tsammani yace jama'a ku gane al'amarin zuwa wajen Allah ba wasa bane yace kun gani ne wanda Allah ya turo wallahi ko ni na tsoron da zamu gamu da Allah ba tabbas kuma su sun gane haka tunda duk manyan kalifofin nan ba wanda bai mutu bai na kuka sai mutuwa in ta zo yana kuka ya bar gidan nan kuma gashi an mai bishara da aljanna to kai wane ne da zaka rika cewa wai ka sanar a cikin Facebook ka rubuta ka sanya hoton dan uwanka ka ce wai Allah ya ƙara tabbatar da shi cikin rahamar da yake wa ya ga mai samu ka roki masa Allah Allah ya gafarta masa ta tsaya nan ya kai inda aka baka damar ke in ya samu a ƙara kamar mu ne da aka ce mu rika roƙon shiriya kada mu ce za mu kai lokacin da za mu daina neman ta domin in ma an samu aka ce ƙara roƙonta shine a tabbatar da kai a ciki har ka mutu baka fita ba kada ka ce kai ka riga ka gama wani an ce ce in an yi sallah ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ya ce shi ne yayi zai ce astaghfirullah wannan ganganci ne wal abdul fajir shi ko bawa wanda yake watsatse ko baiwa watsatsa wanda ba sai aiki ba yastarihu min hul ibad idan ya mutu bayi sai su huta wal bilad gari ma ya huta dama shike fasa kan shike sa ai kidnapping shike sa kama mutane shike sa ballata shike sa yanzu waɗanda suke dalilin su je su ce ai kidnapping mutanen nan a zo mutum wai saboda kawai kada a ce wannan ko shugaban kasa ko gwamna ko wane ne wai dan kan mutane su bari yayi wata bajinta yayi aiki sai su sa wasu matsaloli su turo mutane fi ta batawa duk inda ya kulla a fasa duk inda ya kulla a fasa duk inda ya kulla a fasa wallahi ranan da ta da gaban Allah mutum zai mamaki domin duk wanda mutum kai kai dalilin aka kashe shi ko aka zubar masa da jini ko kai kai da kanka ko kai ka kulla aka yi aka zubar da jinin wani mutum musulmi ranan kiyama ko su nawa ne haka za su taho yama yama yama su damkoka a tafi wurin Allah su je su ce ya Allah ga wannan a tambaye shi lima qatalana ni muka yi masa ya kashe sai mutum ya nemi aifar da zai ba Allah wai saboda a ce wai siyasa siyasa hauka ne in baka samu ba ka yi haƙuri ka gane Allah ne bai baka ba sai ka sa ai ta kama mutane ana kashe mutane duk masu kidnapping din ne yawanci aka kama su sai sai iyayen gidansu ne suka sa su sa su akai me yasa kuke kashe mutane me yasa kuke zuwa kusan da mutane ku bude masu wuta su suna wallahi ba sani ba sa su akai to akwai wanda ke sa su kenan mutum ya sa a rika kashe bayan Allah da a kashe mutum mumini guda daya a doron kasa gara a fasa sama da kasa haka manzon Allah ya ce da a kashe mutum mumini guda ɗaya a doron ƙasa gara mutum ya je ya fasa ka'aba ya mata bulo-bulo haka manzo Allah ya ce to ya za a yi musulmi ya rika goyon bayan a rika kashe mutane sai kashe bayan Allah dan ba ya ma yadda kake so ba ka bari in kana da tsawarin Allah ga dama ka bi Allah sai Allah ya baka wanda duk ya kasance mabannaci ne a doron ƙasa radda ya mutu sama da ƙasa ba sa yin kuka saboda mutuwar shi murna su ma suke bawan Allah na kirki idan ya mutu kas sama da kasa sai sun yi kuka saboda mutuwar shi saboda bawan Allah ya bar doron kasa mai bauta Allah Qur'an bi nassil Qur'an amma mabannaci mutane sun huta kasa ta huta har itace sun huta domin itace ma idan ana banna irin wannan shine ma mabannacin suke yi haka dabbobi mun yi magana nan dabba in ta rasa ruwa ko ta rasa ciyawa balle yanzu da ake kore su a kone su a yi masu kaza in suka rasa ciyawa ko tsuntsu ya ga ƴaƴan shi na ta mutuwa a cikin sheka da ku muka karanta kada ku dauki abin wani sabo a cikin addu'a dawa muka karanta tsuntsaye suka ga ƴaƴan su na ta mutuwa a sheka dabbobi suka ga sai sun yi doguwar tafiya sannan su samo ciyawa ko kuma ma babu su doguwar tafiya ba su samo ruwan da za su sha ba sai su ce Allah ya tsine ma dan adam shi ya ja mana wannan masifa saboda haka idan ladda mai irin wannan hali ya mutu dabbobi sun huta itace sun huta saboda an kone su an masu banna wa hana za ba'da lahzatin kuma yanzu ku auna ku tuna gani nan bayan dan lokaci kaɗan sa udfan wahidan za a rufe ni a kabari na ni kadai sai aiki wa alqallaha wahidan zan haɗu da Allah ni kadai wa laqad sawwara subhanahu wa ta'ala lil bashariyyati Allah tabaraka wata'ala ya suranta ma ‘yan adam hadal mashhad ar-rahim wannan hali mai kada hankali ba radda mutum ya shiga cikin kabari tun da yake ganin masifa bai taba ganin bala'i irin na wannan ranar ba to sai dai in yayi sa'a sai a kuranye mai shi to daga nan zai ji dadin da kuma bai taba jin dadin sa ba dan haka da za a ba shi shawara ya dawo duniya zai kiyata shi yasa manzon Allah ya bada labarin cewa idan mutum mumini Usman bin Affan mun yi maganar nan nan aka bayyana cewa idan mutum ya shiga cikin kabari zai ga masifa wanda bai taba gani ba amma idan aka yi sa'a aka kuranye ta ya ci nasara to daga nan zai kama jin daɗi duk abin da ke gaba jin daɗi ne shi ko mugu in ya ga masifar to abin da ke gaba kuma ya ta abin da ya gani yanzu karuwa abin zai sai hauhawa yake Allah ka tsare saboda haka wannan shi ne وخاصة في حق الكافرين مسمى ما قوات النبي صلى الله عليه وسلم مقطة قطة حين قال في كتابه العزيز يا عند الله يتي أتكل للتافل سمبوائي يتي ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون yace laqad jitumuna furada gashi nan kun dawo mana tsaya bayan daya kamar yanda muka halitta ku kuka zo a jarire a haihu wannan a haihu wannan a haihu wannan kuka zo kai taron dangi a duniya kuka aikata abin da kuka ga dama to gashi nan yanzu kun mutu kuna dawowa tsaya bayan daya tsaya bayan daya kama khalaqnakum awwala marra kaman yanda muka halitta farko kuka zo kuna jarire wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum kun ba duk abin da muka ba ku na duniya kun baro shi baya ba ka iya amfani da komi bayan ka riga ka mutu da rigunanka da takalmanka da inda kake kwana da gidan da kake kwana da komi ba a zuwa a ce to yau tun da ka mutu a haɗa ka da takalma ko da guda biyu ne a haɗa a rufe haka za a sulle ka tsaf a ɗauka a kai can bayan gari a gidan kan nan watakila ran da aka sa ka kabari inda safe ne a wuni ruwa inda daddare ne a kwanan ruwa kana nan ciki wanda ya fi kowa alkhairi a wurinka lokacin wanda shi yana kwance a gidan shi zai tuno ka ya ce oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu wani yana makabarta ana lafkar wannan na tuna da gidan shi ya ce Allah ya Allah ka gafarta ma wani Allah ka ji kansa wannan ran nan shi ya bi ma duk da a baka duniya da abin da ke cikin ta gara wannan addu'a da wannan ya tuna kai ma to amma kirki za ka yanzu ne za ka nemi a ma addu'a ba wai sai ranar da ka mutu mutane su ta karya yanzu ne za ka nema kana so in ka mutu a ambace ka ambato mai kyau kai za ka yi makanka wa khawwaltum wara'akum mun bar duk abin da ma khawwalnakum duk abin da muka mallaka muku na duniya na matsayi ko na kuɗi ko na kaza kun baro shi da kinin gine-ginen ku da motocin ku da wane ne hasali ma motar da kake da ita wadda kake ji da ita da wahala ranar da ka mutu akai ka makabarta da ita zuwa za a yi masallaci wataƙila sai an je masallaci ma an sanar sai ga mutum ya fito da gudu da gala me za a yace to ai motar matsabar sai yau kwanan ta uku ba komai ban ma sani ba ko ta shaki iska in an tada za ta tashi oho bari da a sau galar sai a gwada duk motocin ka ba ba za su yi taka kaci ba wani ya mutu za a sa shi a motar matar ta ce in an sa shi jini zai fata kujeran ba zai wanku ba ko an kai wurin wanki aka hana wani an zo da gawai za a sa shi a cikin falo a kwantar matar ta ce carpet ɗinsu Chinese carpet ne in an ɗora ba zai wanku ba aka ce gaskiya ne a aje su kan kanta dan damalin tayar shi yana da saukin goguwa duk an yi wannan to ga ma wani jijjigen da ya mutu ba ma dadewa aka yi ba shi duk duk bai ba saki aka gidaje shi ba amma da ya mutu a kai shi ma cikin ɗaya daga cikin gidajen ya kwana wasu suka ba da shawara suka ce a kai shi bayin masallaci a kulle sai gobe da safe a yi mai sallah a gama a masallaci a yi komi sannan a ɗauka a kai shi tsayin gidan inda iyalan suka taru ya musu sallama daga nan a kai makawarta shi kan shi bai san ya kan gidajen shi ba amma an gama an fita an gama an gama kenan an gama don haka mutum shi zai makan shi tanadi ka san suwa ka bari in ba ka ba za ka sha mamaki na taba gaya maka wata magana nan ina maimaita ta miraran dan na kasa mance ta a Abuja wata rana na je Abuja mun yi sallah a wani masallaci sai wani yana gaya min yake cewa wallahi mala a rika mutane nasiha saboda ni na je garin mu na ga abun mamaki yace wani mutum ya je ya zo wucen aka zo masallacin da yake sallah aka yi magana aka ce ya jama'a aka yi sanarwa aka ce motar da ake kai mutane makabarta yau watan ta kaza ke ma a hannun makanikai ba har yanzu ba an zo da ita ana mutuwa wata ran da daddare a rasa yadda za ka yi mutane makabarta sai aka ce ita nawa ake nema aka ce dubu shida suka rike mota ya can sai dai ka amma ko mun ji kunya gaskiya mu haɗa kuɗin nan akai kaje an so motar nan aka fara ya turo dubu biyu zuwa shi aka zagaya aka zagaya ana neman kuɗi ana neman kuɗi aka ƙara samun dubu biyu aka samu dubu hudu sai ba ladan ya ce ladan ga ta kai ya ce amma in an jima in na dawo sallar zan kawo dubu biyun a cika a ja an so aka iya kawo dubu biyu aka cika aka ja ka an so mota aka aje da isha ishi aka kai maka wata da ita ya mutu ka kalli motar ka sosai ka gani wallahi radda ka mutu a sa ka a ciki mutane ba za su yarda ba za su aiko su za ta lalace in aka saka ciki za ta baci sai da je makabarta a ɗauko wacce a tafi ana tafiya tana haka da kai tana haka da kai tana haka da kai tana haka ba mai wa ma fawallakum wara zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'a yau gashi nan babu ganin akwai wanda zai cece ku ba wanda zai kwace ku wurin Allah wannan alladhina za'amtum annahum fikum shuraka wanda kuka ce da su da Allah ne aka haɗu suna da haɗaka suna Allah ya ce ku yi ku kuma kuka ce su ma suna da wani haƙƙi a kanku to yau ku kira su ku kwace ku laqad tafatta bainakum yau gashi komai ya yanke tsakanin ku ba ku ba wa dalla ankum ma kuntum tazumun duk abin da kuke cewa shi zai maku wani abu ko kuke riyawa yau ya bace ya rubuta ku komai da kuke gani wanda ya tsafkai dawayan nan yau ya rubuta ku wal ana wa qad dakhalna ala man sabaquna gashi ne yanzu an kawo makabarta mun haɗu da waɗanda suka riga mu waɗanda suka riga mu mutuwa yau mun ma mun zo mun shiga tare allati mal'at bil uzama wal mutaqirin was sulaha wal fasili makabarta makabarta ita ce dandalin kowa ita ce gidan kowa a makabarta ana amfana da mutanen kirki ana cutuwa da mutanen banza domin ta haɗa mutane kala daban-daban makabarta ta haɗa manyan mutane ta haɗa da waɗanda ake gani ba komi ba ta haɗa da salihai ta haɗa da maballata idan kai sa'a aka haɗa ka kabarin ka ya kusa da na kirki ko dan saboda shi sai ka amfana wata ila sai ka tsira mata dalilin wannan saboda mutanen kirki za su rika zuwa su da mai addu'a sai su rika haɗawa da kai idan a makabarta ka haɗu da mugu wannan makwabtaka sai ta cutar da kai saboda lalatar da yayi in ana mai azaba sai ka rika ji duk abin da aka yi mai sai ka sai abin ya tafe ka wannan shi yasa har su ma mutane sun sani yanzu ana kai ka makabarta in an san ka mutumin kirki ne wallahi masu rufewa a makabartar nan sai Allah ya sa masa wata ilhama sai su ce a kai shi can wajen a kai shi can wajen a kai shi can wajen can wajen aka aje wani can wajen aka aje wani mutanen kirki ne a sana in ko ba a yi sa'a ba ana zuwa ce kai a can wajen da shi a can wajen nan ne ɗan iskan gari suke wallahi na haka suke yi suke to ba san kirkin ka ba san amfanin ka ba abinda zai nuna ma haka an kai mai kirki makabarta baiwa Allah mai sharan masallaci ba ma gaya ma annabi ba da ta mutu annabi ya ga bai ganta ba ina mai sharan masallacin nan suka ce ai ta mutu ya rasulullah ah na ba ku gaya man ba suka ce ai da daddare ne ta mutu ba ma son mutada ta bayan kayi bacci yace to ba komai ku zo mu je ku nuna man kabarin ta aka nuna mai kabarin ya je masa sallah a wurin yace ya kabbarta mu ma muka kabbarta annabi yayi addu'a yayi addu'a sannan bayan nan sai yace kun ga dalilin sallan nan ai kaga ma wannan rashin ma yayi ma amfani yace kun ga dalilin sallan nan da nazo nayi nayi a makabartar nan nayi bayan Allah nan yace da duk wanda ke makabartar nan yana cikin jarabawa yana cikin duku dulum amma yanzu da nazo nayi matan nan sallah nayi masa addu'a duka Allah ya sa su samu haske saboda dalilin matan nan Allah ya masa rahama yasa a shari'a ake ware makabartan musulmi daban makabartan kafirai daban malamai suka zo da muka yi wancan littafin muna honorul islam ko wa zulmatul kufri aka yi magana a ciki aka ce idan musulmi ya auri wadda ba musulma ba sai ya zamana tana da ciki sai ta mutu idan aka ɗauke ta aka kai makabartan musulmi za ta cutar da musulmi da aka ba za a saka makabartan musulmi ba idan aka ɗauke ta aka kai ta makabartar kafirai shi kuma ɗan da ke cikin ta ɗan musulmi ne tunda uba ake bi shi kuma zai cutu a can kadiba jariri zai cutu in kai ta makabartar kafirai saboda haka yanzu sai a ki kai ta ba za a sa ta makabartar kafirai musulmai ba dan za ta cutar da musulmai ba za a sa ta makabartar kafirai ba dan ɗan zai cutu sai a samu wani wuri inda ba makabarta ba ne a yi mata rami a rufe ta wajen shine hallu wanda ya rija daga cikin abin da za a yi mai in an zartar da cewa riddan nan ta hau kai shi alkali ya zartar a yana raye farko an raba auren su ba gado tsakaninsa da shi da dan uwan shi ba kaza in ko ya mutu ba sallah ba a cewa Allah ya gafarta mai ba a yi masa wanka ba a yi masa jana'iza a yi mai sallah ba a sa shi a cikin makabartan musulmai dan zai cutar da yan uwan musulmai in an ji sa shi saboda haka in an je makabarta matattara ce in Allah ya taimake ka da kirki kana ta kirki Allah sai ya sauƙaƙe ma wurin ma da za ka kwanta har a makabarta sai Allah ya zaɓan ma wurin da za a saka wanda ba za ka samu matsala ba kuma ta dalilin wasu a gafarta ma ma wasu kurakuran ka wanda wasu ma ba su sani ba balle ai ma istighfar al-kullu qad tasawu fi turab dukkan sun tattaru sun yi daidai a ƙasa wa kada asabahu Allah bi mithqal dharra kuma Allah yayi mu kowa hisabi ko daidai da ƙwayar zarra ne mutum zai samu abin shi ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ومنهم من لقي حتفه في الجحيم akwai wanda ya samu kanshi kawai yanzu shi mutuwar ta ta koma cikin wuta ومنهم من ينعم ai jannatin na'im daga ciki akwai wanda za a ni'imtar da shi fi jannatin na'im muna fata Allah ka samu cikin waɗannan ba dan halin mu ba wal qabru imma rawda min riyadil janna da haka kabari ko dai ya zama wani dausayi ne daga cikin dausayin aljanna wa imma hufra min hufarin niran ko ya zama wani rami ne daga ramin wuta daga sadda ka shiga kabari mutum zai gane ataitul qubura fanadaituha wa aynal mu'azzam wal mutaqar وأين المذل بسلطانه وأين المزكى إذا ما افتقر تساووا جميعا فلا مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر تروح وتبدو نبات الثرى وتمحو محاسن تلك الصور فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر wannan baiti ne yace a taitul qubura na zo makabarta wana dai tuha sai ne kira a makabartar nan nace ya jama'a assalamu alaikum misali wa aina almu'azzam ina mai mulki wal mutaqar ina wanda ake gani talaka ne ba kowa ba duk ina kabarin su yau dukkan su kabarin ina yake a dauki shekara ɗaya ka gani akai makabarta ka gano wannan dan saboda girman kabari ko saboda bisa wa aina almuzillu bi sultani ina wanda yake kaskantar da mutane saboda yana da mulki وأين المزكى إذا ما يقبل وأن يجنن شيء كوا إلمي إذا ما افتخر لوك سن متانيك الفهري الدنيا متنيك إن باشي وواد تساو جميعا يو جد سنما ديدي أما كوارتا كوا يا زما ديدي دا كوا فما مخبر با وند كي مغانا عبادة لاباري كوي تي وني كذا با مغانا كوا وما تو جميعا فسنن جد سمت مرس وما تلخوا لاباري يا كاي فسورا متمغانا abinda ake tsoro nan ka zama ka mutu muros can kuma kurmus nan babu can babu nan murus can kurmus babban musiba waɗannan duk wasu sun zama haka taruhu wa tabdu nabatu tsara a rana ana marece safiya da marece tsutsotsi suna kaiwa suna komowa da tsutsan shugaban kasa da kabarin shugaban kasa da kabarin leburan gidan da wane ne duk sun zama daidai tsutsotsi in suka shiga can kabarin su fito su shiga nan kabarin ba wanda zai ce musu dami duk inda suka ga nama gafiya ita ce wadda ta fara ciwo mutane mutunci mutum ya mutu dan ana riba mutum in akwai gabiyoyi a wurin duk yadda aka yi kabarin nan za ta zo ta kurkuɗa kawai sur cikin kabarin nan ta je ta kwakwale mai idanu kafin safiya ta yi in ba ya sa ba ba sun kwakwale idanu abinda ta fito kenan to zaka sun zo da kabarin lebura da kabarin mai gidan shi duk in an je makabarta ta sawu jami'a duk daidai suke tsutsan nan ta shiga can kabarin mai gida ta zo ta shiga kabarin wanda yake talaka duk ta ci inda take so ta shiga ciki ta jagwalgwala ta shiga ido ta jagwalgwala duk kafofin da ka san mutum yake da su an sa audugan nan zaka tsitsige ta kawai ta shiga ta ciki ta shiga ta ido ta shiga ta hanci ta shiga ta dubura ta shiga duk kofofi kafofin nan ka kirga su duk ta nan ko ina tsofaffi sai sun rika shiga suna bi suna kawo da ta mai gida da ta yaron gida wasawu jami'an duk sun zama daidai tagdu wa taruhu wa tabdu nabatu tsara waɗannan ƙwarin na ƙasa suna safiya suna yammaci fatamuhu mahasinatil kasuwa suna lallata waɗannan kyawawan fuskokin nan fuskokin nan namu masu kyau fuskokin nan da muke gani mu ce fuskoki masu albarka in ba a yi bautan Allah da su ba abin da zai fashe kenan tsutsa ta shiga ta jagwalgwala ta inda mutum ji yadda kake son shi inda za a fito da shi in ka gaishe ka ruga kafin kwana uku ya wuce babba ta waɗannan surorin mace mai kwalliya ki zauna gaban labule madubi ki ta kwalliya ki ta kwalliya ki ci minti talatin ki fasa wannan kurji ki fasa wannan ki latsa wannan ki latsa wannan amma baki cire minti biyu ki sallar duha raka'a biyu ba wannan duk tsutsotsi sai sun bi fuskar nan sun yaga yaga da ita da tabo babba da yaro su fata waɗannan fa ya sa'ili an unasin madaw ya mai tambaya ta game da waɗanda suka wuce can gaba amma la ka fi ma madamu tabar waya har yanzu baka da wa'azi baka ga wa'azi ba cikin abin da ake faɗi mana yau da gobe bata nuna ma ya kamata ka wa'azu ba an ba da lokaci saura minti biyar su rai din na cinye su sai mu haƙura iyanan insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tsora akwai alkawari da muka yi majiya wasu duk da wasu basu san maganan ba amma dai wannan shi ko bai dawo abin nan ba damuwa muka ce insha Allah ta'ala yau za mu nuna dan je mun yi maganan yanda ake ma wasu jana'iza aka yi maganan yanda jana'iza ɗan shi'a suke yi aka dunkule wurare guda uku aka ce za a nuna a ga munin yanda suke ma ɗan uwansu jana'iza da abin nan su har da takarda suke rubutawa su ce su kai ma Allah muka ce za a nuna mutane dan mutane su kiyaye waɗannan abubuwa ba a yi ma Allah haka nan kuma Allah ya karfin ayi masa haka nan to shine zai nuna ka shiryo su wala baka ko dan nun nuna su kafin yin jawabin da zan yi na ba na karshe na zai yanda na gama ba kaman ta ba ko in za ku tsoro kawai ku tsore ku tsore ko a gani a dai dan ga wurin kawai sai ka nemo mana kuma namun na maulidi nan da muka yi magana cewa mutane sukan zo ranar maulidi su rika yin rawa a masallaci har wasu suna cin kashi wani yayi kashi su dabga suna tafi su ce wai a irin wannan ranar duk ba komai ko ka ci kashi ma ka ci kashin ka nemo wanda shi tun da yanzu rabiul awwal mun fito na yan shi'a za a shiga kuma na yan masu abun nan akwai shi ko yawwa barakallahu fi kalalubo shi da Allah saboda ka kawo mana shi mu nuna wa mutane yadda ake suke mutane ke rawa masallaci a cikin mutum to to ga gawan nan ana mata wanka ko ba sauti na duk kaga rubutun da aka yi nan ko kafin rubutu wannan shi ke ɗauki shi ke ɗauka to haka na tare ku kana gani in sai ka haka haka yana gani wannan duk ayoyi ne ba ka rubuta ku duba to yanzu a ta a dauki aya a rubuta wa mutum a sashi kuma cikin kabari ya ji balbale da ita da an ga wurin kawai ni so nake ka nuna wannan bangarorin wuraren wuraren ko ina ga yadda yadda abu yake kawai to dan ana nade ya kenan ko an gama sai bari mu ga wajen hannun inda aka bada wanda yake ba kai da za a bada takardar ba ko sai za na yawa kuma haka ga haka abin nasu duk da haka ba su san ma ana rufe baki ba ana rufe bakin gawa ba ga bakin dan bude amma mata na gani daga nan don takan nan mala yau ga sanan kun ganta na an bashi ko ga sanan an danka mai hannu kun ganta wasiƙa ce suka ce za su ma takarda ya kai zuwa wurin Allah ne kun ganta ko to tafi can wajen inda aka fito an gama sa ka sa ka cikin akwatin yanzu mu gani nan mamansa sai take jawabi ƙarya sai ba abin da bata faɗi wannan samar da shi cikin akwatin kawai muke kaga akwatin nan waɗannan yaran da aka kashe ne daga baya ko ga hoton shi nan an zai fito da shi kawai yau ga akwatin nan nan ba wani lokaci ne na mun bari kuma duka jin me suke cewa wajen mu nan yanzu kawai ga mai abin nan kuma mutum yana so sai nemi bidiyon ya samu ya je shi ji da kai ba mu da lokacin da za a yi faɗi duk bayanan da suka yi illa kawai a ga yadda suke jana'izar ne kawai muhammi gani ga hoto nan to yanzu wannan ya za a yanzu a ci yanzu yanzu daga tsarin ɗaukar dubu a kwaci yanzu musulmi an san da irin wannan abu muna kamar yadda dan saboda wasu ba su san me makasudin maganan ba muna maganan shi je da aka yi maganan yadda za a ɗauki mutum a kai makabarta sai ya ce amma a yi masa yadda sunna ta nuna a yi ma mutum ya mutu sai muka ce ba yadda shi a suke yi ba saboda shi'a suna yin abubuwan da babu su a musulunci idan an yi mutuwa sai muka ce bari a kawo misali don mutane su gani da kansu dan abinda an ce laysal khabaru kal muayana labari bai kaman ka gani da kanka ba shine makasudin ka abun a gani ba shine musuluncin ba dan mutane su gani saba ma ka'ida ga ta nan an dauke ta za ta abun gabarta ga hoton shi nan can kuma gefe an rubuta Hussein ya Hussein ya Fatima tun nan sama ya Allah san ya Hussein ne san gefen ya Fatima nan hoton shi gaba da baya shine haka za ta na'am a zari aka yi ta tutar tutar Iran to kagan to maza da mata ai dama ya ce ne magana ta biyu da malamin yayi sai yace kuma kada lokacin da za a kai ni makabarta duk yadda nake da alaka da mutum kada a bari mata su shiga cikin jana'izar nan wajen kai ni makabarta mama na ce yayye na ne ƴaƴana ne mata ƴaƴana ne abin kada a haɗa tare da su a tafi to su kun ga nasu ga mata kun gani kaga wata haka ne ba ga kuma waka san sa waka aji kaida wannan na na laluba makala wannan fita da wurin mana ina na wani abu sai ya zuwa kun zo wurin kaji kusa da wurin yadda da ga makale makala shi kusa da wurin mu ya kawo in ba zai wuce alaifi suna ba ta abu ba zai ba ko alaifi kawai su wannan yan zuwa makabarta ne fa ka abu ya dagule in ba zai ba ba shi kawai kada neman abun nan na ka kai karshe to to shi kenan to zo da waɗannan su ne abinda muka yi magana shi malami yake magana cewa shi kada a mai jana'iza irin wanda ta saba ma sunna wanda za a hada da mata da waɗannan duka waɗannan abubuwan da kuka gani a cikin nan wani mutum yana so sai nema wani ya gani da kai ba wai abun nan bane ana cewa ta'allami sharra la li sharri walakin li tawaqqi wa man la ya'rifu al khayra min sharra min al khairi wa qafi ka koyi sharri ba dan sharrin ba sai dan ka kare kanka daga shiga cikin sharrin yace wanda bai san sharri ba sai fada ciki wanda bai iya tantance tsakanin alkhairi da sharri to sai fada cikin sharrin bai sani ba shine kawai baka so da abu ma ka ba mun ya za ta ma mu kawo sunan Muhammad shine abun nan to sai bayani na biyu wanda ina ganin ya kamata in yi ko na ina ana ta maimaita saboda wasu an yi shi ba su nan game da maganan nan wurin kun san wata wajen goma kenan da ya wuce muka yi bayani akan cewa an saina mana da wannan wuri Allah cikin ikonsa an mana kuma abubuwa da dama a kai saboda wanda aka saida aka saida mana nan ta yi mana farko ta ce mu ke ciki saboda aka tafi fita mu akan waɗanda suke so su saya sannan kuma aka dora mu akan cinikin su sun saya sittin sun saya saba'in ta ce albarka ta zo daga baya ta sallama mana miliyan saba'in ciki ne muka bada shigar ciniki tun wancan lokaci aka ba mu zuwa shekara ɗaya mu cika masu kuɗi to yanzu shekara ɗaya nan ta kusa karewa yanzu saura wata ɗaya tunda nuwamban nan Allah ya sa ya kare shi ne ƙarshe wannan ne yasa muka yi ta tunanin hanyoyin da zamu bi mu samu mu biya saboda kada wurin nan ya sulle mana saboda mun ga abin da ya faru da aka kulle din nan mun ga yadda mutane suka damu akan rasa karatun nan da muke ma nan kadai ba ma waɗanda suke ma wata ƙasa ma sun nuna damuwarsu akan haka sannan kuma yanzu da Allah ya sa aka dawo mun ga kuma yadda mutane suke ta aiko mana da murnan cewa alhamdulillah Allah ya sa an ga bayan wannan matsala kuma har za a dawo to a zo yanzu a ce mun rasa wurin nan ba za mu ji daɗi ba kuma ba za mu ji ƴan uwanmu ma ba za su ji daɗi ba wannan ya sa muka yi tunani akwai hanyoyi da muka bi da dama mun yi ta tsammanin za a kulle da waɗannan hanyoyin amma Allah bai sa abun nan ba kuma kowane abu yana da lokacinsa wa ma ta sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin wani zai zo yayi niyan yayi Allah bai bashi iko ba kuma ba zai yi ba wani kuma dama bai da hali gashi yana so amma ba da hali to shine muka yi shawara cewa mu sa mu kanmu wani abu mu yi dubu ɗaiɗai kowane sati nikan maimaita ne saboda wasu ba su gane ba wasu da aka ce dubu ɗaiɗai sai suka ɗauka dubu ɗaya kawai mutum ya bada shi kenan mun ce ne za mu yi sati goma muna tara dubu ɗaiɗai duk sati sai a zo a sanar a ce ga abin da muka samu yanzu mun samu kaza duk sati ga abin da muka samu an mu ga in Allah ya taimake mu mun samu abin da zai samu mu biya sai mu biya a wannan ranar lahadi muka fara sau da in Allah ya kai mu ranar lahadi za a ji abin da aka samu daga wancan satin zuwa zuwa ranar lahadi sannan kuma a ƙara dorawa har ai sati goma babu jin daɗi ne mu je mu ba ta hakuri mu ce ta ƙara mana lokaci bayan ba mu komi ba wataƙila in muka yi wani abu ko ba mu gama ba muka ba da hakurin hakurin zai fi tunda da mata san bamu da kuɗi guntu guntu za mu ba da kuma ta yadda sai mana alfarman wannan to mutum ya mana alfarma har guda uku irin wannan kuma mu zama ban abun nan ba ina jin kunya mu je mu ce musu sai hakuri saboda haka muke so kowa kada ya kalle ni na sha maganar nan cewa kada a yi danni ko kada a yi dan saboda kawai muna roƙo ne saboda girman Allah kawai da su annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya yi dan Allah mun ga cewa mawaki ya fito ya ce a haɗa mai dubu ɗaya ɗaya saboda zai yi wata waka ko ya yi wata waka da za ta fito masoyan masu wanda ya mawaƙan su ba da kuɗi cikin sati ɗaya ya haɗa miliyan saba'in cikin sati ɗaya abu ne a fili kuma kun gani kwana hudu ya haɗa miliyan hamsin da biyar a kwana na uku sassan da suka rage ya haɗa aka nuno gashi nan statement ɗin miliyan saba'in sun shiga cikin account dubu ɗaya ɗaya muna muna kiran masoya Allah ne da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yi maganar nan cewa duk wanda safon nan ya kai wuri duk inda karatun nan ke kaiwa da Allah zai sa duk wanda karatun nan ya kai ma waye yi wannan kokarin ya bada dubu ɗaya ɗaya ɗin na zafi goma ina ganin ba sai mun bada hakuri ba za mu biya kuɗin nan saboda karatun mu na jiya nan in ka diba za ka ga ya kai wajen mutum dubu biyar zuwa gobe za ka ga ya kai wajen mutum dubu bakwai muna gani a facebook ya yi rikin mutane 7,000 akwai wanda muka yi wancan satin ya kai wajen 11,000 mutane idan 11,000 mutane suka bada dubu goma goma aka yi sati goma ana yi mun gama biyan kuɗin nan insha Allah ta'ala saboda haka muke roko kada a kalle mu ya kalli girman Allah kawai yayi saboda Allah in ba saboda ni zaka kada kai kawai dan wahala zaka ta ni ban da abin da zan biya ka amma Allah tabaraka wataala shine yake da abin da zai biya wanda yayi saboda shi in Allah ya bayyana mana nan mun yi magana ayoyi wanda ya bada kwandala ɗaya saboda Allah tabaraka wataala Allah zai linka mai ita so 700 daga nan ya ta linkawa har zuwa inda Allah ya so sannan kada mutum ya ce bai da shi domin kokartawa ake yi akwai wanda aka zo aka sanar za a taimaka ba ta da shi ta rasa abin da za ta bada ta yanko gashin da ta bayar ta ce ta bada gashin ta a daura da wakan yaki saboda ta amfana to da haka muna fata Allah shi yi mana gaba na'am ni kace wa alaikum salam
Thank you.
a ta maimaitawa ai dan nan da an faɗi an faɗi akan nan ba an faɗi kuma an sa ta facebook din ga ta nan ko ina gwaro gwaro duka da facebook din da komai yana abun nan ba wani kiyoyin rubutu gare to yanzu an yi rubutun an tura a rubuce ma mutum da ya buɗa zai gani an riga an yi sai dai kuma shahara tana da kyau kuma nan ma ana rubutawa yanzu an alika bakin kowa wanda bai samu ba can zai gani in kuma ana so sai an kira ta to gimbana daga cikin nan ainihin wannan rubutun shi kai shi ma tunanin a fili shi nake shi ma gaba ɗayan ma dan dai kawai ana sa shi ne dan wani abu amma a cikin ka'ida da muka yi ta maganar masallaci kurakuran da ake a cikin masallaci sa wani abu irin wannan wani yanzu da an kabbata sallah nan sai ta karanta wannan rubutun to da kuma ko dabara za mu yi yanzu mu sa wani marfi mu rike rufe shi in za a tada sallah kawai a sako marfin a rufe na yi ta wannan tunanin don wannan abu yanzu yana tsakiyar nan ina tabbatar maka ka an tada sallah sai sai sanya za wani tun da ya shigo bai ga rubutun ba sai da aka tabbata sallah kawai yana sai tun nan wani daga can nesa sai ba da yana a to nan ya ɗan marukan ha ai raka da yana yana neman sai ya karanta wannan karatu shi yasa kaga aka ce laif kuskure ne ajiye wani abu na lauha na wani allo ko wata bana ko wani abu a daidai saitin alƙibla ko a cikin masallacin alika kuskure ne aini na sa aka cire waɗancan da aka sa ta to sa shi a nan ɗin a sa shi kuma a nan ake sallah zai sa mutane wani lokaci su rika da zaman ana rasa kushu'i a sallah dan shekan ka bar shi kawai abinda bai dame ka ba lokacin da aka zo aka fara sallah sai shekan ya nuna ma shi ka lura wata rana sai kai mantuwa ba ka tuna sai a ci sallah sai ka tuna ka aje makulli ka rasa inda yake sai a sallah ya ce yana kan to shi ne matsalar ko na kai kaya ka wala yi ba gaskiya wannan a yi hakuri da ita gara ma a sa a ta kofa in mutum ya fita daga waje ya gani kuma ma an tuttura nambobin account din na an sassan ya sai amma dai shawara ka tana da kyau ana iya diba a ƙara na sai mi shikenan to kuma waɗanda ba su iya yin transfer na account su kuma kamar yadda aka yi magana wani bai iya da bai da wannan daman da zai ce kawai ya dawo waya shi ya tura da account din ko kuma ya je abin nan ba wanda ya zo da dubu ɗaya ɗaya tarawa ake yi a nan in an tara kafin mu ban nan sai a je a ba wasu su transfer account din su tura shi kenan su su a shi kashi mu su tura mana kawai kuɗin da aka tara haka wanda ya zo da nashi irin wannan sai ya bada in an bada za a fita a sa a cikin abin nan amma dai abin da muka yi alkawari shine duk sati goma nan da zamu yi insha Allah daga ranar Lahadi yanzu saura kwana biyu Lahadi ta zo ko kwana daya gobe jibi ranar Lahadi insha Allah za a faɗi mallam baka zai faɗi abin da aka samu daga farkon ranar da aka fara zuwa ranar Lahadi sannan kuma a ƙara sabon lale dubu ɗaya ɗai kowa ya ba da karanci fa muke magana karanci mai da yawa kawai in ma za a zo ya zo ya ce a bashi account din ya tura balance din da ya rage mu ta ba mu takarda mun ma fito haka sai mu dawo mu ci gaba da gini saboda gina za mu bi idan Allah ta'ala in kuma muka samu dama mu hada da kan fusatan mu hada a samu isasshen wani faki yanzu nan kowa in ya fita zai gani in radda aka dawo gaba daya wurin bai dauke ni wurin fakin bai isa to balle radda muka tada wani gini muka ce to wannan muna so mu canza mai fasali mu yi yanda za a yi mu ma ya zama na zamani saboda masu jakkwala in sun zo samu wurin jingina ai bango zo sai fila mai mai karhi wanda za a jiji da kan kuri da ya fito ko subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان muna so in uwa su ta sanya addu'a mai ta'adda a cikin waɗannan fitattunu da suke tasowa cikin ƙasar nan gaskiya ba mu san iyakarsu ba amma mu ta roƙon Allah tabaraka wata'ala Allah ya ba mu mafita Allah kada ya ba kafiran nan iko akan musulmai Allah ya yi alkawari ya ce walan yada Allahu lil kafirina alal mu'minina sabila har abada Allah ba zai ba da dama da kafirai su murkushe musulmai ba to amma in musulman suka saki Allah to sun tashi daga inda za a taimake su sai a samu matsala to haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita waɗannan musulmi nuna muke Allah ya san dalilin muna fata Allah ya ba mu mafita don sarkin sunayen Allah kada ya dauke mu ya sa mu a hannun kafirai makiyan mu don sarkin sunayensa اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وأصلنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا وخذ الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في أوطاننا وظهورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واحشرنا في ذرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين